بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله وبكذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake kamu wannan majalisi mai albarka inda za mu ci gaba da karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma ai mana afuwa za a sake karar wannan karatu bayan na fari da aka yi saboda akwai wani gyara da za a yi shi ne aka shahe wannan zan yi wannan insha Allah kuma hadisin namu yana da tsawo za mu raba shi biyu insha Allah wannan audiyokin na fari sai a yi wani kamar rabi kuma Allah ya kai mu insha Allah karatu na gaba sai mu idasa اللهم انا موافق لله مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الرابع والعشرون حديث نأشر دهود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحمد لله cikin wannan hadisi wanda shindubu ɗan junada mana abu dhar al-ghafari ya ruwaito wanda ɗaya daga cikin manyan sahabbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin malamai ma na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi musu izini suke yin wa'azi mutum bakulkin nan to abu zarrin yana daga cikin su shine rawaito wannan hadisin kuma mun rage mun yi magana akan shi sai a can baya insha Allah to yace an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu zarrin ya samo shi fi ma yawihi an rabbih azza wa jalla cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruwaito shi ma'ana yake ciro shi an rabbihi daga ubangijin shi azza wa jalla wanda yake ya ruwa ya girmama ma'ana hadisi ne qudsi zancen Allah wanda direct annabi zai gaya mana ba ta alkur'ani ba sai manzo Allah ya ce qala Allah wa qala Allah ta'ala ko wa abin da ya kama da sai ce Allah ya ce kuma babu magana a cikin alkur'ani to wannan shi kuma hadith kursi Allah ne ya gaya ma annabi annabi ya gaya mana to shine abu zarrin yace ya turo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaitowa yake cirwa daga ubangijin shi wanda yake yabuwa ya gimama annahu qala cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle ne ni na haramta zalunci akan kaina ma'ana na tsarkaku da shi kuma na hukumta cewa kawai ba zai yi ba a kaina eh tunda ai zalunci shine ajiyewan wani abu a wurin da ba wurin shi ba ko eh a hana wani haƙƙin shi ko kuma a yi tasarrufi cikin mulkin wani to kaga duka wannan ko ba zai yi ba a wurin Allah tunda shi dama Allah komi ma mulkin shi ne tabaraka wa ta'ala da mu da abin da muke san da abin da ban mu san da abin da muke nema da abin da muke ganin haƙƙin ne da komi da komi mu komi na Allah ne tabaraka wa ta'ala to kenan dama zancen Allah ya zalunci ma bai taso ba ya bai ma taso ba zai yi bane kwata-kwata Allah ya zalunci tabaraka wa ta'ala tunda komi na shi ne kowane abu da abin da ya mishi to daidai da shi ne tabaraka wa ta'ala to shine Allah yake na lalle ne ni na haramta zalunci akan kaina waja'altuhu bainakum muharrama kuma sai na sa shi zamanto a tsakanin kuma abin haramtawa ne fala tazalamu dan haka kar ku zalunci juna eh an ce zakin ana sa mata shadda ko a hudda mata fala tazalamu ko kuma fala tazalamu to kar ku zalunci juna kar ku zalunci juna da haka kenan wannan umarni ne Allah ya mana shi ya haramta ma kanshi zalunci dama shi kwata-kwata ba zai ba to mu da yake yiwuwa kin ma mu yayi mu zalunci to mu an haramta mu kar mu yi kar mu yi shi kuma kamar da na faɗi shine a hana mutum wani haƙƙin shi ko a ajiye abu wani wuri da wurin da ba wurin shi ba ko abin da yake na wani ka yi tasarrufi da shi ba tare da izinin shi ba eh ko a hana ma mutum wani abin da ya kamata a yi shi wani wanda yake da wani haƙƙi akan ka ko iyali ne ko iya ne ko makwabta ko abokin kasuwanci ma sai ka hana mishi wannan haƙƙin nashi ko wani ya aiki ka hana mishi haƙƙin shi duka wannan zalunci ne to Allah ya ce ya sa zalunci ya zamanto abin haramtawa ne eh a tsakanin mu kuma eh imam kuma Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalimci duhunnai ne ranar tashin kiyama ba ma duhu guda ba subhanallah wa ruwiya aidan kuma an ruwaito inna Allah lalle ne Allah la yumli lil-zalimi yana yana jinkiri ga az-zalimi yana barin az-zalimi eh kaman dai kaman dai bai kama shi ba lokaci mai tsawo hatta idza akhadahu har in ya rike shi Allah ya kama shi lam yaflitu to ba zai kurce ma Allah ba ba zai kurce ma Allah ba ko lam yaflitu to wa rawa muslimun kuma muslimun ya ruwaito eh atadruna man al muflis shin kun san wane ne wanda aka ma waso su annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayin sahabbai shin kun san wane ne wanda aka ma wasu su qalu suka ce al-muflis ai wanda aka ma wasu su fina a cikin mu man la dirham lahu wala mata shine wanda ba shi da dirhami kuma ba shi da wani abin amfani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-muflis abinda ake ma al-muflis min ummati daga al-ummata man ya'ti yawm al-qiyamah shine wanda zai zo ranar tashin kiyama bi salatin da sallah yayi wa zakatin da zakka yayi wa siyamin da azumi yayi ويأتي أما سيزو كما سيزو وقد شتم هذا يا زاجي ونا وقذف هذا يا ما ونا كسفي وأكل مال هذا يا تدوك ونا وسفك دم هذا كما يا زبد جن ونا وضرب هذا كما يا بجي ونا تشيكنا فيعطى في أبادا هذا جونا من حسناته دجلادنش ومن حسناته ونا ما أباش دجلادنش فإن فنيت فإن فنيت حسناته to illa da dakin shi suka kare qablan qada'i ma alaihi gabanin biyan abin da yake akan shi wanda ake bin shi to shikenan ukhiza min khatayahum sai a doko daga kurakuransu fa turihat alaihi sai a jefa ta a kan shi thumma turiha fi nar sannan a jefa ta cikin wuta wal iyaz billahi to kaga ashe zalunci kar wanda ya rete da haƙƙin wani mutum lahira bashin shi ka hana mishi wani aiki ya kaki bashi wani eh, haƙƙin shi haƙƙin iyalinka baka ba su ba, duk wani da- da kuma ka zagi wani ka cuci wani to in mutum ya tafi lahira sai an rama musu a cikin ladan shi na- tunda a lokacin babu kuɗi in kuma ya kasa biyan sai a ɗauko zunuban shi a zunuban su su wanda aka zaramta a yi ta ɗaura mashi annabi ce kuma da ƙarshe ya jefa shi cikin wuta wal iyadu billah na haka ake to wannan shine muflis a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wancan wanda aka ma wasu so ba wanda bai da komi misali ana cewa an mutum mai rikici ne ya ci haƙƙin mutane da yawa to sai a rike duke shi duka eh, a rarraba musu a ɗan rarrage mutum da an ga cewa ba zai iya biyan su ba to shi ma wannan ana ce mai muflis to sai annabi ya nuna musu ba wannan kin ba ake nufi wanda bai da komi a wannan na haƙiƙanin a cikin al'umma ta ga abin da ake nufi da muflis shi ma na yi an mashi wasusu kenan shi ne wasusu na hakika ma tun da ladan shi a lahira an kwashi an ba wa'inda ya zalunta kuma ya kasa bin su an kwaso zuban su ma an zuba mishi wal iyadu billah kuma an jefa shi wuta da ya kashi subhanallah to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan labari da yake bamu cewa Allah ya ce to sai to kafin mu ci gaba har yanzu akan maganar zalunci to malam mai sharhi yace wa min jumlati zulmi i'anatu zalimi wad-du'a wad-du'a lahu yace yana daga cikin jumlar zalimci taimakon azzalimi da kuma yin addu'a gare shi eh kenan taimaka ma azzalimi ma to kai ma kai zalunci haka kuma kai mishi addu'a kai ma kai mishi zalunci eh kai ma kai mishi zalunci sannan kuma eh, warad labari ya zo man da ali zalimi wanda ya addu'a ga azzalimi bil baqa'i ta wanzuwa cewa ya wanzu faqad ahabba an yu'sa Allahu fi ardihi to wannan ya hakika ya so a saba ma Allah a cikin kasar shi eh mana tunda ka san wannan azzalimi ne sai ka mishi addu'a Allah ya wanzar da shi ko kuma ka taimake shi ko ka mishi addu'a kuma ana samun wanda ba su da imani wani ya zo ya ce masa yana so a mishi roƙon Allah kuma wani abu ne wanda zai na zalunci amma kuma ya sami shi akan wannan ko har su bashi ma wani abu wanda zai samu nasara to wannan kai ma kana cikin wannan zalunci shi kuma zalunci wal iyazu billahi Allah bai ya yarda sai ya saka ma mutane kamar yadda dai wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana eh, bayani to shikenan kuma Allah sai ya ci gaba tabaraka wa ta'ala da fadi a cikin wannan hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya min yace ya ibadi yake gaya mana yace ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun ku dukan ku batattu ne ma'ana kowannen ku batacce ne kowannen ku batacce ne illa man hadaituhu sai dai wanda na shiryar da shi fastahduni dan haka ku nemi shiryata in ku nemi shiryata to ahdikum zan shirye ku zan shiryar da ku da haka eh, ita shiriya ta Allah ce shi kai tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna mana cewa kowa daga cikin mabatacce ne in banda wanda shi Allah ya shiryar da shi da haka shiriya mu dinga neman ta a wurin Allah fastaharuni Allah ya ce to ku nemi shiriya a wurina ahadikum sai in shiryar da ku Allah ka shirye mu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un kullukum ja'i'un ku dukan ku masu yunwa ne ma'ana kowanne daga cikin ku mai yunwa ne illa man at'amtuhu sai dai wanda na ciyar da shi sai dai wanda na ciyar da shi fastat'imuni da haka ku nemi ciyarwa ta ut'imkum sai in ciyar da ku ta da haka ciyarwa ita ma kamar yadda shiryar da wa Allah shi kaɗai ne ke ta kowa daga cikin batacci ne ba da Allah shirya shi ba to haka kuma ciyarwa Allah shi kaɗai yake ta ba dan ya ciyar da kowane daga cikin ba to da ya zamna cikin yunwa har abada kar ka ga cewa ina da kaza ko ina da kuɗi wallahi duka ba shi bane yadda Allah ya nuna min cewa shirya shi kaɗai yake ta to hakan kin ne mu yarda da hakan kin da mu same ta kuma ciyarwa mu tabbatar da cewa Allah shi ne mai ciyar da bayan shi to sai ciyar da mu din kar ka ga cewa kokarin ka ne ko a duka wannan ba shi bane ba shi bane ai shi Allah eh, kamar da Allah ya inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati matin da haka kuma wata aya ta wa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a cikin ƙasa sai ku arzikin ta yana akan Allah duk wani abun da yake mahaluki ne tafiya akan ƙasa ko mutum ne ko aljani ne eh, ko mutum ne ko dabba ne duk abubuwan da suke ci to arzikin shi a wurin Allah ne Allah ne kadai yake yake ciyar da shi da haka fastaqimuni Allah ya ce ku nemi ciyarwa daga wajena wa ta'imukum sai in ciyar da ku kuma eh an ce akwai ya zo cikin hadisi wata fa'ida warada fil hadith sharif ya zo cikin hadisi wanda yake madaukaki anna cewa man qala duk wanda yake idza asbaha idan ya waye gari wa idza amsa kuma ya mareta sai ce Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini lam yas'al Allah shay'an illa a'tahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan magana lokacin da ya waye gari da lokacin da ya mareta ma'ana ya faɗi da safe kuma ya faɗi da marece inda ya faɗi wannan Allahumma ya Allah anta khalaqtani kai ne ka halicce ni wa anta tahdini kuma kai ne ka shiryar kake shiryar da ni wa anta tuqini kuma kai ne kake ciyar da ni wa anta tasqini kuma kai ne kake shayar da ni wa anta tumituni kuma kai ne kake kashe ni wa anta tuhyini kuma kai ne kake rayar da ni annabi ce to lam yas'alillah shay'a ba zai roki Allah wani abu ba illa a'tahu sai ko Allah ya bashi inda ya faɗi wannan abin safiya da marici Allahu akbar sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa cikin wannan hadisin da annabi ke ga mana Allah ne yake magana amma annabi ke ba mu labari ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku matsaraita ne ko kuma kowanne daga cikin ku matsaraici ne illa man kasautuhu sai dai wanda na tufatar da shi fastaksuni da haka ku nemi tufatarwa ta aksukum to zan tufatar da ku ku nemi tufatarwa ta aksukum zan tufatar da ku to don haka yadda can farko muka san cewa shirya ta Allah ce shi kadai ba dan ya shirye mu ba wanda ya sai shiri sai dai ya bace muka san cewa ciyarwa kuma ta Allah ce shi kadai ba dan ya ciyar da mu ba sai dai mu zamanto cikin yunwa to haka tufatarwa ita ma wallahi Allah ne shi kadai yake tufatar da kowa ba dan ya tufatar da mu ba to da dai mu zamana cikin tsiraici da haka wannan ma kar mu mance shi mu mu dinga neman tufatarwa a wurin Allah sai Allah ya tufatar da mu shi sai Allah yake fastaksuni ku nemi tufatarwa ta aksukum sai in eh, tufatar da ku kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana neman duk da cewa shi ne yake komi amma Allah yana sa sababi yana sa sababi yana so a taimaki bayi duk da shi yake taimakon nasu yana so a ciyar da su duk da shi yake ciyar da su yana so a tufatar da su duk da cewa shi ne yake tufatar da su to wannan duka an aka yi za a samu alkhairi mai yawa kamar yadda yazo cikin hadisi ayyuma muslimin kasa musliman a kodayaushe wani musulmi ya tufatar da wani musulmin sauban wata tufa ala urin akan tsiraici da yake da ya ga wannan mutumin cewa matsiraici ne sai ba shi tufa ba wai lalle sai ya zama zirba ko da wanda bai da tufa kirki ma ai ai ya daukan shi kamar matsiraici ne kamar zirni to dan ya ga yana cikin wannan halin sai tufatar da shi tufa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasahu Allah ta'ala min khudril jannati to Allah zai tufatar da shi daga tsanwaye na aljanna ma'ana tufafi wanda suke su tsanwaye na aljanna Allahu akbar wa ayyuma muslimin annabi ce kuma ko da yaushe wani musulmi at'ama musliman ya ciyar da wani musulmi ala ju'in akan yunwa da yake na sai ka ciyar da shi at'amahu Allah to Allah zai ciyar da shi yawmal qiyamah ranar tashin kiyama min simari jannati daga ƴaƴan itti na aljanna Allahu akbar wa ayyuma muslimin kuma ko da yaushe wani musulmi saka musliman ya shayar da wani musulmi ala zama'in akan ishirwa da yake da sai bashi abin da ya sha saqahu Allah ta'ala to Allah madaukin sarki zai shayar da shi يوم القيامة رانا تاشن كيوما من الرحيق المختوم دقيقية على الجنة المختوم ودا تكي أبن تكي ما أندنو دا المسك ودا أكشاتك أرشن شن تكي أرنجزن إيه أندنا المسك ختامه مسك كان to kaga wannan kaliba daga cikin wannan hadisi albishir albishir wanda annabi ya bamu akan mai tufatar da musulmi Allah ya tufatar da shi da tufafin aljanna tsanwaye akan mai ciyar da musulmi Allah zai ciyar da shi daga ƴaƴan icce na aljanna akan mai shayar da musulmi Allah zai shayar da shi daga giya ta aljanna to shi yasa abubuwa na ihsani da ake ma bayan Allah wallahi suna gada alkhairi da yawa fiye da yadda ake ibada Allah Allah aka bauta mishi dole ne a yi in ba ba sai a halaka amma ba da yana amfanuwa ba da ita amma su bayi in ka taimake su suna amfanuwa da ita shi yasa aka ce ciyar da mai yunwa guda ɗaya ya fi gina masallacin juma'a dubu amma mutane suna yin sake akan ciyar wannan ko makwabcinka ganin yana cikin yunwa ko ɗan uwanka danginka yana cikin yunwa kai he kai ta ci kai ta ci kai ta ƙoshi baka taimaki wannan makwabcin naka ban yunwa ba wallahi Allah ba zai barka ba sai ya tambaye ka in baka tuba ka bari ba ko danginka wanda suke makusantanka ko tufa ka tara kwamfule Allah ka kai san yawan su kuma danginka kana ganin shi tufa ta kirki ma wanda zai sa zai ko baka bashi ba sabo cikin wanda kake ran ka bashi wani dan wanda shi ma sai walka ya ya sa abubuwa masu kyau ya sa to don haka kuma a wani hadisin na da ma annabi ce don da ba mutum tufa har wannan tufa ko tsin ma ta koma matukan da yana amfani da ita to shi wancan wanda ya bada yana cikin kiwon Allah karibawa alkhairin da mutane suke samu da haka mutum da taimaka ma bayan Allah masu bukatar tufa da abinci da abin shayarwa su mun amfani su kuma mu da kanmu mun amfani kanmu sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina inna kuma tukhti'una lalle ne ku kuna yin kuskure tukhti'una bil-laili wan nahari kuna yin kuskure da dare da kuma wuni wa ana aghfiru dhunuba jami'a wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zanubai baki ɗayan su to sai Allah ya ce fastaghfiruni dan haka ku neman gafara ta aghfir lakum sai in gafarta muku dan haka gafara ita ma ta Allah ce shi kare muna ta yin zunubi kamar yadda Allah ya faɗi dare da rana shi kuma Allah mai gafara ne to don haka mu nemi gafaran shi sai Allah ya gafarta mana tabaraka wa ta'ala shi Allah so yake a nemi gafaran shi kuma in ba waye sabo ya zo ya tuba a wurin Allah Allah yana farin ciki da shi akan wanda bai sabon ba ba irin na mutum bane in ka mishi laifi ka nemi afuwa sai ka ƙara tuna mai haushin ma shi Allah yana farin ciki duk da farin cikin Allah ba ɗaya bane da irin namu tabaraka wa ta'ala shi Allah ya san me yake nufi da shi ko hushin shi in ya faɗi tabaraka wa ta'ala duk da ana fassara hushin da azaba mu amma dai komai na Allah ba irin namu bane laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to akwai hadisi da aka samu game da istighfari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yati man akthara min al-istighfari duk wanda ya yawaita daga istighfari ja'ala Allahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja to Allah wanda yake yabuwa ya girmama zai sa mishi daga kowane bakin ciki farajan yayewa kowace damuwa da yake da Allah zai yaye mishi inda yayi da istighfari wa min kulli dhiqin makhraja annabi ce kuma daga kowane kumci mafita Allah zai kawo mishi mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai arzashi ta inda bai zato wannan duka dalilin yawaita istighfari da haka yawaita istighfari yan uwa Allah samu dace sannan kuma cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina duk wanda yin lil mu'minina wal mu'minat duk wanda ya nema ma mu'mine maza da mu'mine mata gafara kullu yawmin a kowace rana 27 marratan so 27 kana min alladhina yustajabu lahum to ya zama to daga cikin wanda ake amsa musu wa yurzaqu bihim ahlul ardi kuma ake arzuta ma'abuta kasa da su Allahu akbar sababin ya nema ma mu'mine gafara su ashirin da bakwai to Allah sa mu dace kamar yadda na alƙawari insha Allah sai karatunmu na gaba sai mu irisa rabin hadisi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh